أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله سبحانه وتعالى da ya haɗa mu wato a yau talata shi daga watan ramadana a wannan masallacin juma'a mai albarka na bayan nta wanda ke gidan ɗallawan ɗinda wanda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a karatunmu na jiya mun tsaya a aya na 128 مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلا النبي النبي الله النبي إبراهيم يشيك بدأ الدعاء bayan ya zo ya tsaga foundation na ɗakin ka'aba wanda mun ji tawilin malamai dangane da tsaga foundation na ɗakin ka'aba wasu suna ganin cewa wato annabi ibrahim alaihi salam shi ya fara ginawa wasu suna ganin cewa annabi adam shi ya fara ginawa wasu kuma suna ganin mala'ikun allah ne suka gina wasu kuma suna ganin allah ubangiji shine ya umarci mala'iku su gina gidan tare da baitul ma'mur to annabi ibrahim lokacin da yake wannan aiki yana roƙon allah rabbana taqabbal minna allah ka karba mana aikin nan allah ka karba mana aikin nan sai ya ci gaba da roƙon Allah Allah ya saka shi cikin musulmi wato ya tabbatar da shi akan addinin musulunci da aje muka faɗi cewa annabi ne siddiqi nabiyyi yana cikin ulul azmi mursali amma gashi yana roƙon Allah ubangiji ya bashi sabati akan addinin musulunci wanda Allah ya ce millatu abikum ibrahim huwa sammakumul muslimuna huwa sammakumul muslimina min qabl addini na babanku annabi ibrahim shine ya fara kiran ku musulmi tun gabanin wani ya kira ku da musulmi wannan addini na musulunci shine addinin duk annabawa gaba daya babu wani annabin da yayi addinin da ba addinin musulunci ba Allah yana ce inna dina inda Allah islam wa man yabtaji ghayra al-islam ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu addini a gurin Allah shine musulunci duk wanda ya nufi wani addini kuma bayan addinin musulunci falan yi kubala minhu ba za a taɓa karɓa masa ba kuma a lahira zai zauna cikin hasararru wanda sun yi asara Allah ya tsare bila da haka wannan addini idan ba mu manta ba Jibril ya zo gurin manzon Allah a hadisin sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu wanda ya fara da bayna ma nahnu julusu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama id tala'a alaina rajul shadidu bayadi siyabi شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فكذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام جبريل يا زبر من ذن الله يتنبي من ذن الله ميه مسلمشي wanda musulunci a luga shine al-inqiyadu zahir لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ko kuma at-taslimu zahir miƙa wuya mabayyani ka miƙa wuya ka sadaukantar da kanka dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo shi wannan shine musulunci a lugha amma musulunci a istilahi na addini kamar yadda annabi ya tambayi jibril yace akhbirni an islam jibril yace al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salat وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان wannan guda biyar shine abin da jibrilu ya lissafo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ganin annabi ya tambaye shi akbirni anil iman ka bani labari dangane da imani me imani ya faɗa masa imani shi kuma rukuni shida ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kullihi wa murdihi sannan ya sake tambayansa fa akhbirni an al-ihsan ka ba da labari dangane da al-ihsan kyautatawa sai al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara to musulunci shine tushen komai duk wani abin da ake ganin sa cikin addinin musulunci to wato kowane irin abu ne duk faɗinsa tushen sannan shine addinin musulunci amma yana da ɗabaka ɗabaka yana da hawa hawa yana da mataki mataki kamar yadda bayi tafiyan su zuwa ga Allah za ka samu da bambanci akwai wanda ya zurfafa wajen tafiya zuwa ga Allah ya kai matsayin wali akwai wanda a cikin waliyan ma ya zurfafa ya kai matsayi wato na kudubi ta iya yiwa cikin waliya ta iya yiwa wani ya kai matsayi na gausi ta iya yiwa wani ya kai matsayi na nujaba'u wanda duka ibnu taymiya yayi bayanin wannan maratibu na waliyai cikin wata wata masail da ya amsa wanda aka tara masail din mai suna majmu'ur rasail wal masail wanda ya shafi na ibnu taymiya ya bayyana wane ne su wane ne al-aqtab me ake nufi da kudubi yadda sufaye suke bayyana kudubi da matakai na kudubi haka ibnu taymiya ya fito ya bayyana wannan matakan wanda duka akan samu wannan matakin ne a addinin musulunci to na farko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo da musulunci malaman da suke ilmantar da mutane musulunci suke ilmantar da mutane shari'ar musulunci su ne wanda suke dauke da waɗannan mazahibu guda hudu suke bayyana wa mutane menene al'ahkamu shari'iyya menene hukunce-hukunce na shari'a menene hukunce-hukunce na tsanci menene hukunce-hukunce na azumi menene hukunce-hukunce na bashi menene hukunce-hukunce na alƙalanci wannan duk yana cikin malamai ne wadda suke kula da al'islam wanda ala ra'atihim mazhabar da muke bi mazhaban imamu malik bin anas radiyallahu anhu da mazhaban imamu shafi'i da mazhaban imamu ahmad ibn hanbal da mazhaban imamu abu hanifa waɗannan su ne malaman da masana suka ce su ne suke karantarwa a martabatul islam mataki na al-islam sannan akwai mataki na al-iman shi ma wannan da akwai malaman wannan bangaren wanda a kullum suna karantar da me suna karantar da usul ne suna karantar da usulu ne suna karantar da aqida ne aqidan nan kuma shine farkon abin da ake nema a gurin kowa kamar yadda Imam al-Qurtubi ya faɗa cewa alam bi anna awwal al-wujubi an ta'rifa ar-rabb min al-marbub wa anna lil khalqi ilahan wahidan laysa lahu fi mulkihi ma'anida farkon abin da ya wajaba maka ka san waye ubangijinka menene sifofin ubangijinka wasu sifofi ne ya wajabta wa ubangiji wasu sifofi ne suka koru wa ubangiji wasu sifofi ne suka halatta ga Ubangiji. Allah ya gafarta wa magabatan mu shi yasa farko da yaro yana tasowa za a bashi kawaidi a ce tafi makaranta. Kawaidin nan kuma al-aqaidu tauhidiyatin nan a nan ne za a faɗa maka sifofin nan guda 20 tun daga kan sifatul salbiya, sifatul ma'anawiyya da sifatul ma'ani za a baka. Sa'an nan a sanar da kai wato al-mustahilat sifofin da suka koru ma Allah sannan a sanar da kai alja'iz alja'izat abubuwan da suka halatta wato suka halatta ma Allah in ya ga dama yayi in ya ga dama ya bari wannan shine sirrin da yasa iyayen mu suke fara ba mu kawai ba za a baka fiqh a ce ka je ka fara karanta fiqh ba ya da ai ka san karfi ba tare da ka san mahalicci ba Allah ya ce ta'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni ku san kafin ku bauta mu idan ba ku sani ba ta yaya za ku bauta mu bautan Allah ba yi zuwa da jahilci to masu kula da ɓangaren makamun iman a cikin malamai su ne waɗannan malamai na aƙida wanda suke sanar da mutum wane ne ubangiji wasu sifofi ne na ubangiji wasu sifofi ne wadda suka koru ga barin ubangiji wani kalma ne wanda in ka faɗa wa ubangiji ka zama murtaddi suke karantar da kai wannan sabila da sau a mutum yana ganin cewa shi musulmi ne yana yin sallah yana yin azumi yana yin sadaka yana yin kalmar shahada amma sau da yawa yana yin wani tunani gaban ubangiji sai fita daga musulunci gaba ɗaya sabila da rashin sanin ubangiji sai yasa annabi yake ce tafakkaru fi fi khalqillahi wala tatafakkaru fi khaliq inda ku tunani kuna tunani cikin halittun Allah Allah yana son kana tunani cikin halittunsa amma baya son kana tunani cikin zatinsa sai ka halaka wala tatafakkaru fi khaliqi fatahliku kar kuna tunani cikin Allah sai ka halaka sai kawai shedan ya ce maka to yanzu Allah ya yake kenan samari ne ko tsoho yaya yake mai jiki ne ko siriri sai tunanin kai fara shigo maka da haka shi yasa ana son kana fara jin tunani annabi yace ɗayan ku idan shaytan ya fara sawwara masa ubangiji yayi maza yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace sabila da Allah baya turantuwa a hankali to mistake kaɗan da ka yi idan baka da tauhidi zaka fita a musulunci tauhidin nan ita ce musuluncinka ita ce la ilaha illallah aqida ce la ilaha illallah wannan shine aqida bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kungiyoyi suka fara samuwa suka fara yawa sabila da bayan wafatin manzon Allah musulunci ya shiga dauloli da yawa ya shiga garin a'ajim kasashe wanda ba larabawa ba ya shiga wajen mutane masu addinai daban-daban to sabila da ya shiga wajen masu addinai daban-daban sai ya zamanto wato an fara samun canje-canjen tunani cikin musulunci wannan sai ce shi ga abin da ya fahimta wannan sai ce shi ga abin da ya fahimta sai aka samu wasu kazaman ƙungiyoyi ƙwaya hudu wanda duk ƙungiyar da ta bayyana a duniya karkashin waɗannan ƙungiyoyin suka bayyana da farko akwai alkawari ƙazamar ƙungiya ce tana da munanan aƙidu akwai aljahaniya jahaniyawa wasu sun ce kadariya ake gabatarwa kafin jahaniya sannan da akwai shi'a sannan da akwai ita kadariya wa'annan su ne ƙungiyoyin da suka fara bayyana kuma duk wani shirjima daga jikinsu suka ɓalle wasu kuma sukan kawo su ce ƙungiyoyi biyar ne akan haɗa da muji'a wanda ita ma murji'a din ta fara tasowa ne da kyakkyawan manufa sai daga baya kuma ta juya ta koma mummunan manufa dan abin da ake nufi da murji'a shine sahabban manzon Allah da suka fita daga cikin maganar rigiman kalifanci suka ce babu ruwan kamar su Abdullahi ibn Umar suka ce su babu ruwan a maganar kalifanci ba su ce suna bayan kowa ba ballanta na su zagi kowa su ake kira murji'a amma daga baya sai sai wannan fikiran ta yi tafarru'i ta yi tajazzu'i ta girma ta zamanto tana da tana da bangare na aqida tana da kaza tana da kaza har aka zo a cikin almajiran Hassanul Bakari aka samu ɗaya daga cikin almajiransa Wasil ibn Afa ya fitar da aqida na Mu'tazila wanda ita ma ta taka rawa sosai wajen fannin aqida din ta taka rawa sosai wajen kiyaye aqida amma kuma tana da aqidu wanda sun saba ma shari'ar musulunci sai malaman da Allah ya musu ilhama suka ga to yaya za a yi wato mutum tun da Allah ya halicci mutum da hankali ne hankali shine ma'auni na kowane mutum yaya za a yi a samo ilimin tauhidi sai yanda mutum zai san Allah tare da hankali zai san sifofin Allah kuma idan ya auna abin a hankalinsa zai yi sai aka samu irin su Abul Hasan al-Ash'ari irin su Abul Mansur al-Maturidi suka zo suka yi tawarware masail na aqida suka kawar da suka yaƙi fikirori na mu'tazila da dama tunda shi kansa abul hasan al-ash'ari din kafin ya fitar da mazhabansa ba mu'tazili ne aqidarsa i'tizal ne aka zo aka samu abul mansur al-maturidi suka zo suka yi ta yakan wa'annan aqidin da aqidin khawarijawa to daga nan ne aka samu furqa na ahlus sunnati wal jama'a a bangaren tauhidi wannan duka ina mana magana ne akan martabatul iman wanda suke karantarwa a wannan mataki na al'iman din su ne wanda suke kula da aqida da tauhidi sai martabatul ihsan mataki na al-ihsan matakin nan na an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa in baka ganin sa shi yana ganin ka anan ne aka samu tasawuf tasawuf din nan anan aka samu wanda abu yazid al-bistami yake ce fa lastu anhalu hadha al-isma duna fatan tafafa sufi hatta sunni sufi wannan suna na sufi sai mutumin da ya tace zuciyarsa ma Allah ya bar kowa ya bar komai wa anna ila rabbika al-muntaha ya ƙara tafiyarsa zuwa ga ubangiji to anan akwai abin da zamu fahimta anan malaman maqamul islam wanda suke karantarwa a matakin maqamul islam wanda annabi ibrahim yake ce rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak sune waɗannan malamai na fiqhu da malaman usul din sune imamu malik su ne malamai na ahalus sunna a bangaren makamul islam a bangaren fiqh idan an shigo bangaren makamul iman malaman ahalus sunna a bangaren makamul iman su ne wanda suka yi ta gwagwarmayan nan su abul hasan al-ash'ari abul mansur al-maturidi kafin sa sayyidina hasan al-basri kafin su akwai da yawa wanda suka yi ta aiki a wannan fagen na makamul iman amma makamul ihsan a nan ne aka samu shiyo aka samu tasawwu aka samu ɗariƙa ɗariƙar da ake faɗa wallahi duk wanda yake ce ɗariƙa ƙungiya ne bai san me ake nufi da ɗariƙa ba bai san me ake nufi da ɗariƙa ba dan haka in baka san abu ba ka ja bakin ka kai shiru amma in ka ce ɗariƙa ƙungiya ne to mazhaba ma ƙungiya ce dan in kace sai a bar ɗariƙa domin ɗariƙa ƙungiya ne to sai ka ce a bar mazhaban Imam Malik domin ita ma ƙungiya ce idan kace ɗariƙa ƙungiya ce sai ka ce a bar ƙira'an warke ita ma ƙungiya ce a bar ƙira'an hafsu a bar ƙira'an qalun a bar ƙira'an ibnu kathir a bar ƙira'an hasim akwai wani lakkara na yana karantar da ni sai ɗariƙu ƙungiya ne da a wasu tijjaniya da kadiriya su taru su zama ɗariƙa ƙwaya ɗaya wannan shi ne zai ba da maslaha in da gano ne kuma zama da ɗariƙa ba kungiya ba sai ce me yasa idan dai ba kungiya ba ne me yasa da ana ce da kadiriya da tijjaniya da kaza da kaza da kaza me yasa ba za su haɗu su zama ɗaya ba na ce abin da ya hana mazhaban malikiya da shafi'iya da hanafiya su taru su zama ɗariƙa su zama mazhaba ɗaya abin da zai hana ɗariƙa su zama mazhaba ƙwaya ɗaya ce abin da zai hana warshi da hafsu da kanun su zamo daya shi ya hana sai ce to ai Allah ya yalwata mazhaba ne kabila da mutane su samu sauki wajen ibada in ba wannan mazhaban kana wannan mazhaban nace ita ma haka dariƙa a maqamul ihsani take tasawuf shi sai dai idan mutum ya sani ba idan baka san abu ba kuma kar ka musa kar ka ja da shi ka bar ilimin ka a iya gejin da kake babu wani abin da aka kirkire shi a cikin dariƙa wanda babu shi a musulunci babu istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illallah ba kuma dole bane sai kai dan ba a ce maka dole sai kai ba wa man sha'a takhadha ila rabbihi sabila wanda ya ga dama yi wanda ya ga dama ya bari ba dole bace ba nan ba dole idan ka mutu baka dariƙa kai dan aljanna ne inda ka kiyaye dokokin Allah in ka mutu baka maulidi kai dan aljanna ne inda ka kiyaye dokokin Allah kai akwai wanda zai mutu na maulidin wanda bai maulidin sai ya shiga aljanna ya bashi sabila da ya sake dokokin Allah mu fahimci wani abu addini wayayyen abu ne ba ba kauyen abu bane babu yanda za a yi abin da baka fahimta ba ka yaki mutane ka ce dole wannan abun ba haka bane ƙarya ne ba zai yi ba kattin kirul aini daw ash-shamsi min ramadin wa yunkiru al-famu ta'mal ma'i mustaqim idan makawo ya fito rana kuru da kuru kana ganin rana a sama makawo ya ce maka bai ga rana ba babu rana ne yasa yace bai ga ranan ba tana nan amma idan sana rufe ne bai ganta ba to wannan makami na al-islam shine annabi Ibrahim alaihi salam ya ko rukun Allah Allah ya tabbatar da shi akan wannan makamin yace rabbana waj'alna muslimin laka Allah ka saka mu musulmai wanda da su dawwama suna maka biyayya wa min zurriyyatina daga cikin zurriyar mu ma ka saka ummatan muslimatan lak al'umma wanda za su ci gaba da yi maka biyayya su zamanto a cikin wannan addini na islam wa arina manasikana Allah ka nuna mana wajen bautan mu wa tub alaina Allah ka karbi tuban mu innaka anta tawwabur rahim Allah kai ne karban tuba ne kuma ya Allah kai ne jin kai ne a wani aya ma Allah yana yabar sai ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal mushrikeen yace annabi ibrahim shi ɗayansa al'umma ne shi ɗayansa katal al'umma ne kabila da yadda yake jin Allah qanitan lillahi ne kaskantar da kansa ma Allah hanifan ne tataccen biyayya ma Allah wa ma kana min al-mushrikin kuma baya cikin masu yin shirka ma Allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu tashi a wato ayan da yake gaba wanda yake cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan ala ramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم النبي إبراهيم يشجع بدأ الدعاء ya roki Allah ya bashi sabaki akan wannan addini mu ma Allah ya ba mu sabaki ce rabbana ya Allah wa ba'athihim rasulan wannan jama'a na garin makka wanda ka turo ni na zo na cika alkawarinka wa ba'athihim rasulan ka tayar da wani annabi daga cikin su wannan annabi yatlu alaihim ayatika zai na karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim sannan yana sanar da su alkitaba alqur'ani wal hikmata da sunnan manzon Allah hadisai ke wa yuzakkihim sannan ya tsarkake su daga dauda na zuciya da dauda na rai innaka antal azizul hakim lallai Allah kai ne buwayayye kuma ya Allah kai ne gwani wanda kace ba a yin jayayya da kai cikin tsarinka wannan kira'a na wato wannan aya Ubay ibn Ka'ab ya karanta wato wa ba'athihim rasulan din nan sai ya karanta shi wa ba'athi akhirihim rasulan bai karanta shi da wa ba'athihim rasulan ba in ba mu manta ba a baya dama mun ce akwai sabanin qira'a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yakan ce shi qira'a kaza yaji annabi ya karanta kamar yadda sayyidina Umar yake karanta fasau ila zikrillah da famdu ila zikrillah wannan yana ce wannan yana ce wato kaman Abdullahi ibn Mas'ud yakan ce wallahi idza yasha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa sai dai ce wa dhakara wal unsa to haka akwai qira'a da Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab da zai karanta yace rabbana wa fi akhirihim rasulan ma'ana an samu ziyada ce ziyada da aka samu shine akhirihim Allah a karshen su ka turo da wani annabi wannan annabin yatlu alaihim ayatuka wanda zai na karanta musu ayoyinka akwai wato hadisi wanda an rawaita daga Khalid ibn Ma'adan yace wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sun zo gurin manzon Allah qalu lahu sai suka ce ya rasulullah ya kai manzon Allah akhbirna an nafsika ka ba mu labari wane ne kai sai manzon Allah yace na'am eh ana da'awatu abi ibrahim ni ne addu'an babana annabi ibrahim wa bushra isa ni ne bisharar annabi isa sabila da annabi ibrahim ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim annabi isa kuma ya ce wa mubashiran bi nabiyyin ko wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad ina muku albishir da manzo wanda zai zo a baya na sunan wannan manzon ahmad wannan hadisi ne wanda wato imamu ahmad ya rawaita ibnu hibban ya rawaita imamu hakim ya rawaita duka sun fitar da shi cikin musnadin su to abin da zamu daɗa fahimta Allah subhanahu wata'ala ya jero abubuwa wato a cikin wannan aya na farko ya ce yatlu alaihim ayatika zai na karanta musu ayoyinka idan ba mu manta ba a baya mun karanta wannan aya na alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi wato karantawa na gaskiya wato karantawa tare da biyayya kenan suna karanta ayoyi kuma suna biyayya ma Allah akan ayoyi to wannan wato yatlu alaihim ayatika yana daina karanta musu ayoyinka yana bayyana musu hukunce hukuncen da ayoyin suke dauke da shi wa yu'allimuhum alkitaba kuma zai sanar da su littafi wannan alkitaba ana nufin alqur'ani ne ayatu kuma ana nufin ayoyin da yake cikin qur'ani ko kuma hukunce hukuncen da yake cikin alqur'ani wal hikmata malamai suka ce alhikmata ana nufin shine sunnan manzon Allah hadisan manzon Allah shine kaga wannan ma yana martani ma waɗanda suke ce ne babu hadisi hadisi karya ne dan akwai waɗannan mazhaba akwai wannan kungiya wanda su ba su yarda da hadisi ba ana kiransa alqur'aniyun su kawai da qur'ani suka yarda amma hadisi wato wannan ba a amfani da shi shine wanda annabi ke ce musu kala kafi su idan an ɗauko hadisin manzon Allah an ce rawahu muslim sai su ce kala kata kato ne ya faɗa ba su mutunci da hadisi shi yasa ko alula da ce alulan su daban sallah da shi sallar su daban ba su sallah a cikin jami'i su kaɗai suke yin sallah akwai sallar da ma ba su yin ta sun ce babu ita a cikin alkur'ani wanda kuma da alkur'ani da hadisin manzon Allah tare suke tafiya shi hadisan manzon Allah maganganu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzon Allah ya wahaita wa manzon Allah ba ta hanyar jibrilu ba sabila da akwai saƙon da yakan zo wa manzon Allah ba ta hanyar jibrilu ba annabin da kansa yakan ce innani ma Allah waqatun la yasauhu fihi nabiyyun mursal wala malakun muqarrab yace ina da wani lokaci tsakani na da Allah wanda nake ganawa da Allah mala'ika muqarrabi baya samun dama a wannan lokacin ko kuma annabi mursali tsakanin annabi da Allah ne kawai haka la hadithul hadithul qudsi hadithul qudsi ma tsakanin annabi da Allah ne kawai kuma dama Allah ya riga ya faɗa mana wa ma yantiqu anil hawa in huwa eh in huwa illa wahyun yuha baya son shi akan farrai duk abin da ya faɗa wahayi ne daga wajen Allah akai wahayi ta masa to ashe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne suke warware ayoyin alqur'ani duk da cewa wasu kan ma kaman bangaren hadisul qudus sun ce babu hadisul qudus babu ba a yadda da ingancin hadisin qudus ba gaba daya amma wannan magana ne wanda bai da marka tunda muslim ya fitar da hadisan qudus bukhari ya fitar da hadisul qudus wanda Allah ne yake magana sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi maganan a wato Allah yayi magana a harshen manzon Allah kamar misali hadisan yabna adam innaka lam innakum lam tablughu dhurri fatadurruni wa lam tablughu nafsi fatanfa'uni يا آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيء وإن بك نوء حديثا قدسي to wannan duka su ne ake kiran su a hadisin rasul wanda waɗannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu babban kariya babban kariyar da suka samu shine mazajen da suka yi ta kokarin yanda da a tsaftace hadisan manzon Allah ga barin ƙarya kada mutum ya kirkira abu ya ce manzon Allah ne ya faɗi wannan abu kamar yadda yanzu da akwai abubuwa da yawa wanda daga ji ka san ba maganar manzon Allah bane akwai wanda suke ce wai kar mu ce ma annabi Muhammad sayyiduna idan mun ce ma annabi Muhammad sayyidina shugaban mu wato bid'a ne ba daidai bane sai ta kafa wuta ce ai ka hadisin da annabi ya ce la sayyidu ne annabi ya ce kar ku ce mun sayyid su dauko hadisin kuma da isnadi da kuma ta ce musu ai wannan bai yi kama da maganar manzon Allah ba annabi shine afsahul ahdi wal ajab ya fi kowa magana da ka'ida a ka'idan larabawa ba su cewa la tu sayyiduni annabi ba zai yi ya ce la tu sayyiduni sai dai ya ce la tu sayyiduni sabila da sayyid da asalin sa sayyidu ne sai aka yi ibdalin wawun din nan aka yi idgamun sa cikin ya'un sai ya zama sayyidu to idan wannan tasarifin ya zo dole za a mai da ya'un din nan ta dawo asalin ta sai dai a ce la tu sayyiduni ba la tu sayyiduni ba aka ce tun daga larabcin an mata gyara ba ta karɓi ba ballantana ta zama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kuma musa su da cewa annabi ya ce ana sayyidu wala bi adama wala fakra ni ne shugaban ƴaƴan adam ba alfahari ne ke yi ba ana sayyidu wala bi adam annabi shi ya kira kansa da sayyidu ranan da ya shigo ya samu sahabbansa suna tatin annabawa ya shigo ya samu sahabbai suna ta labarin annabawa suna hirar annabawa wannan annabin ya ce babu wanda ke da wannan sahabin ya ce babu abun mamaki cikin annabawa kaman annabi nuhu shine nabiyullah wani cikin sahabbai ya ce kai babu kaman Musa shine kalimullah Allah na magana da shi wani ya ce kai babu kaman Isa shine ruhullah wani ya ce babu ya Ibrahim shine khalilur rahman annabi ya shigo ya ji suna ta taɗi suna maulidin annabawa annabi da ya shigo sai ya ce musu na ji abin da kuka faɗa nuhu nabiyullahi wa huwa kadhalik وإيسى روح الله وهو كذلك وموسى كليم الله وهو كذلك وإبراهيم كليم الرحمن وهو كذلك سي النبي يسي وأنا حبيب الله وأنا حبيب الله ni kuma ni ne masoyin Allah wanda nake son Allah Allah yake so na wa ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu ni ne wanda kasa za ta fara kecewa na fito wa ana awwalu shafi' ni ne farkon wanda zan yi ceto wa ana awwalu mushaffi'at ni ne farkon wanda za a cece ni ba a taɓa jin annabi yana cewa ana wa ana ba sai da ya ga an sai da ya ga sahabbai suna taɗin wasu annabawa kishi ya kama kishi ya kama manzon Allah yana tunanin idan suna tunanin wannan annabawan suna da wani abu ne ya ce wa ana habibullah wannan soyayyen Allah ya fi duk wannan matsayin girma soyayyen Allah ya sha gaban aljanna ba ba maganar aljanna ake yi ba annabi ce wa ana habibullah wanda sun yi tarjama suka ce da za su fassara habibu suka ce habibu shine wanda shi baya roƙon abu ake ba shi habibu shine wanda yana jin a ransa yana son abu za a kawo abun kawai kamar yadda ranar kiyama annabi yana jin zai yi ceto kafin ya roƙi Allah ce kan Allah zai ce ya Muhammad irfa ra'sak daga kanka ya Muhammad ya ji cewa a zuciyarsa zai yi ceto ne bai daga ya ce Allah zan yi Allah ne kawai ya fahimci annabi ya kulla zai yi ceto Allah ce irfa a sanci ufa daga kansa roƙa a baka washfa ka shafa nemi ceton wanda kake so a baka cetonsa kowaye suka ce habibullahi shine annabi Musa yana roƙon Allah yana ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli yana ce Allah ka yalwata kincina annabi bai roka ba sai gashi Allah yana tabbatar maka yana ce maka alam da shara da kafa bambancin habibu kenan da wani sa annabi ibrahim yana ce wala tuqdini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim manzon Allah da ke habibullah ne bai roka ba sai Allah yana maka kirari yana ce ran kiyama ma ranar da annabi ibrahim yake ce Allah karka kunyata ni wannan ranar to taken ranar ma shi ne yau malayi billahu nabi ranar da ba a kunya ta manzon Allah duk abin da yake ai haka za a yi duk abin da yake so haka za a ce shi yasa aka ce annabi da yayi isra'i yaje yaje yaje wajen da zai gana da ubangiji ya ga shekarun ban girma da aka masa koran mayafi iya gani annabi sabila da girmama halaran Allah sai ya kira takalma sai Allah ya ce ka takalmin ka ya Muhammad sai annabi ya ce na ji tsoron kar abin irin martanin da aka yi ma Musa ne aka ce masa faqla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa sai Allah ya ce ya Muhammad inna Musa yuridu wa anta murad ya Muhammad ka sani Musa yana so abin da yasa aka ce Musa ya kira takalmi da kai da shi ba ɗaya bane inna Musa yuridu Musa yana neman wani abu ne wa antal muradu kuma ya rasulullah kai ne abun nema wa inna musa yuhibbu musa yana son wani abu ne wa antal mahbubu ya muhammad kuma kai ne abun sa dan haka za ka san manka ka saka halar sai ta ta kalman sai ta ka shimfidi shimfidi ne na ban girma Allah ina ruwansa da shimfidi dama an yi shimfidin ne wa manzon Allah Ahmad Shauki yana yaban manzon Allah ya ce asrabika Allah laylan id malaikuhu war rusul fil masjid al aqsa ala qadami lamma qatarta bihim iltafu bi sayyidihim kashuhbi bil jund kashuhbi bil badr aw kal jaysh bil alam hatta ataita maqaman la yusaru laha ala janahin wa la yus'a ala qadami wa qila kullu nabiyyin inda rukbatihi wa ya muhammadu hadha al arshu qattalim yace asrabika Allah ya manzon Allah Allah ya yi Isra'i da kai lailan a wani dare iz mala'ikuhu a lokacin mala'ikunsa war rusulu da manzanninsa fil masjid al-aqsa suna masallacin Jerusalem ala qadami akan tsawayensu suna jiran isowarka lamma kafarta bihim lokacin da ka shigo cikin su iltaqu bi sayyidihim sai suka tashi suka kewaye su gaban su kashuhu bil badri kaman yanda taurari suke kewaye wata aukal jirgin alani ko kuma kamar yadda baradan yaƙi suke kewaye cuta ya ce hatta a sai ta makamun sai da ka zo wani makamin da la yi faru laha ba a tashi da tiffike a je wannan makamin wala yi a alaƙa da ne kuma ba a tafiya da kafa a je wannan makamin wakila aka ce kullu nabiyyin inda rutubatihi kowane annabi an ajiye shi a gurin matsayinsa amma aka ce wa ya muhammadu ya kai Muhammadu hadha al-arsh fastalim maqamin ka shine al-arsh dan haka sai ka hauro al-arsh wannan shine habibullah wanda Allah yake son sa shi ma yake son Allah sabila da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu lokacin da suka tambaye shi ka ba mu labari dangane da kanka manzon Allah yake na'am ana da'awatu abi ibrahim ni ne addu'an babana annabi ibrahim wa bushra isa ni ne addu'an annabi isa alaihi salatu wassalam wa man yarghabu an millati ibrahim na'am
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين yace wa man yargabu an millati ibrahim ka sani ya rasulullah duk wanda ya kyamaci wannan addini na annabi ibrahim sabila da Allah ya kira wannan addini na annabi ibrahim wato da addinin annabi muhammad yace sai millatu abikum ibrahim huwa sammakum almuslimuna muslimina min qabl wannan addini naku na musulunci irin addinin annabi Ibrahim shi yasa aka ce akwai abubuwan da dama annabi Ibrahim yana yi cikin addinin musulunci wanda addinin musulunci ta tabbatar da su bata goge su ba abubuwa kaɗan ne cikin shari'o'in annabi Ibrahim sabila da mu al'umman annabi Muhammadu mu ne Allah ya fi so sai Allah ya kawo mana sauki cikin waɗannan abubuwa sai kuma aka ƙaro mana wasu abubuwa amma millatu abikum Ibrahim Allah ya ce addinin namu ma addinin babanmu ne annabi Ibrahim shi yasa ake kiransa da abul anbiya baban annabawa shi kansa annabi Muhammad yana ce annabi Ibrahim babansa kaga kuwa babu daraja kaman wani a cikin kisosin da ake rawaita ma lokacin da namarudu ya haɗa gangamin wuta da niyan za a jefa annabi Ibrahim a ciki da aka ɗauko annabi Ibrahim aka saka shi a majajjawa aka hurga shi kafin annabi Ibrahim ya isa wutar Allah ya ce wa mala'iku ku sani idan kuka bari wuta ya shafa fatan bawa na Ibrahim sai na shafe ku. Mala'iku suka yi zubar gado, Jibril ya tare shi ya ce ya khalilar Rahman ya kai badaɗin Allah na kawo maka ɗauki na kawo maka taimako ne. Annabi Ibrahim ya ce idan dai sai za ka taimake ni bani neman taimakon ka ka sauri. Allah yana gani na Mikala ya zo, ya tare shi, ya ce, Ya kalilan Rahman, na zo ne na kawo maka ɗauki, kamun umarni, na sa ruwa ya sauka ta sama ta ƙasa, ya jika wutan, ya kashe wutan. Annabi Ibrahim ya ce, In dai za kai za ka taimake ni, in dai taimakon daga kai ni ba na nema. Malamai suka ce sai ya ce, Ni a tsotso na Annabi Muhammadu zai fito. Don haka Allah ba zai bari na kone ba. a tsotso na annabi Muhammad zai fito don haka Allah ba zai bari na kone ba aka ce ya jingina da manzon Allah Allah ya ji kai ta ya ce Allah sa mu ga annabi Muhammad to mu ma Allah ya sa mu ga manzon Allah ya jingina da bangon da baya barewa baya darewa bai faduwa duk wanda ya jingina da wannan bangon wa man qaddama mahbuba ay kana bizzi wanda ya gabatar da manzon Allah ya sakankance ya samu abin da yake nema shi yasa mu babu wata addu'a da zamu ba zamu kira annabi a cikin ba babu ita kowace addu'a ne manzon Allah shi zamu gabatar faqaddimu bayna yadayna jawabun sadaqa la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli ba za mu shiga gaban Allah da manzon Allah idan da mu je gurin Allah sai mun je da manzon Allah kamar yadda baban mu Adamu yayi baban mu Adamu da zai nemi gafaran Allah lokacin da Allah ya dawo da shi duniya yace Allah ina roƙonka don annabi Muhammad Imam al-Baihaqi ya rawaita hadisin Imam Ahmad ya rawaita Imam Suyuti ya fitar a cikin Ad-Durr al-Mansur fi tafsir bil ma'qul karkashin fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alayhi ya fitar Abu Hanifa mun dai san waye Abu Hanifa shugaba ne na mazhaban ahlus sunnati wal jama'a mazhaba ce guda hanafiya tunda imamu abu hanifa gaba yake da imamu malik ma a shekara tunda an ce ya karantar da malik kuma abu hanifa tabnu nu'man yana yaban manzon Allah yake ya sayyida sadati ji'tuka qasidan arju ridaka wa ahsani bihi maka wallahi ya khairal khalaiqi innani kalbun mashukun la yarumu siwaka وبحق جاهك إنني بك مغرم والله يعلم إنني أهواك أنت الذي لولاك ما خلق امرئ كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي من نورك البدر ابتغى والشمس مشركة بنور بهاك أكرشيت أنت الذي لما توصل آدم من زلة بك فاز وهو أباك كاين لوك سند آدم يليليش مع الله دي يغبا تدك يا أبو الله سيسا مربو دنكي غاسي كما كاين بابانك na haka mu sai mun gabatar da manzon Allah eh sai mun gabatar da manzon Allah Allah ya bar mu da manzon Allah Allah ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce annabi Ibrahim da yace a tsotson na manzon Allah da fito to shi kuma Allah ba abin da yake so kamar ka kira masa manzon idan ka kira manzon Allah to ka gama samun fada a gurin ubangiji kafin annabi Ibrahim ya isa wutan sai kawai aka sai wutan ta zama sanyi kunna yana rukuni barban wa salaman ala Ibrahim ki zama sanyi da aminci mai Ibrahim aka ɗauko kujera daga aljanna sai aka saka ma annabi Ibrahim a cikin wutar yana wuta a cikin wuta yake amma yana shan rahama manzon Allah sai za mu idan da akwai wutan san manzon Allah ma a jeba mu a ciki muna neman ta ta kona mu ta bambake mu in dai wutan so ce ta manzon Allah muna roƙon Allah ya saka mu cikin ta amma na san annabi muke nema idan an saka mu a cikin wutan sai ta koma aljanna irin yadda aka yi ma annabi Ibrahim Allah yana rukuni barkan wa salamu ala Ibrahim ta ce aka ɗauko masa gado a aljanna aka shimfiɗa gadon zinari bishiyoyi suka yi tsawo ciki take bishiyoyi suka fito suka yi ƴaƴa suka yi ganye ga inabi ga wannan ga wannan ga wannan satin ta dai cikin wutar yana shan lema yana cin albarkan manzon Allah Allah ya ba mu albarkan manzon Allah inda za ka je gurin wani ka ce to Allah ya ba mu albarkan annabi sai ka ga ya zazzare maka ido shi a gurin sa annabi baya da albarka eh mu kuma duk albarkan da Allah yake da shi na duniya to annabi ne kofar albarka fa anta babullahi ayyun bi'in wa fahu min ghairi kala yadkhul annabi kofar Allah duk mutumin da zai je neman wani abu gurin Allah sai ya bi ta manzon Allah ya samu in bai bi ta manzon Allah ba ba zai samu ba anan miki anan miki babu kaucewa amma yarga ba an millati ibrahim wanda ya kauda kai ya kyamaci wannan addini na annabi ibrahim wanda Allah ya ce wannan addini tsarkakecce ne wanda har Allah yana umurtar manzon Allah yana ce anittabi millata ibrahim ka bi addinin annabi ibrahim to illa man safiha nafsa sai wanda ya zama to wawa ya wautar da kansa ya rasa rabon duniya da lafiya wala qad ittafainahu fi dunya hakika mun zabi annabi ibrahim a duniya hakika mun zabi annabi ibrahim a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin shi din nan kuma alahira yana cikin salihan bayi wanda Allah yake son shi menene istifa'i Allah ya faɗa mana Allahu yasfi min almalaikati rusulan wa min nas Allah yana zaɓen manzanni cikin mala'iku kuma a cikin mutane ma yana zaɓe to annabi Ibrahim an zaɓo shi ne cikin annabawa sai sa ake kiransa da abul anbiya baban annabawa wanda annabi da kansa yana ce babansa ne ana da awatu abi ibrahim ni ne addu'an babana annabi ibrahim wannan zaɓi ai yayi annabtan da aka bashi bai kai kasancewarsa baban manzon Allah annabtan da aka bashi kasancewansa baba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci duk alkhairin duniya mu fa akan annabi sai dai a mana uzuri sai dai a mana uzuri sai dai a mana uzuri akan manzon Allah mu dan ganin annabi ma ya fi mana aljanna mu ga annabi da idan mu ya fi mana aljanna Allah ya sa mu ga manzon Allah mu gan shi da idan mu ya fi aljanna in mun gan shi ya kai mu aljanna almar'u ma man ahabba ko mutum yana tare da wanda yake so yasa ranar kiyama Allah kai mu gurin annabi in mun je gurin annabi sai mu raka shi aljanna mu zama yan rakiyar sa muke Allah ya sa mu zama yan rakiyar manzon Allah wa laqad istafainahu fid dunya hakika mun zabe shi a duniya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin lallai annabi Ibrahim a lahira yana cikin salihan bayi wanda annabi Yusuf yana roƙon ya samu haka yana yana roƙon ya zama cikin al'umman manzon Allah sabila da al'umman manzon Allah sune as-salihun as-salihun salihai Allah ya musu kira da ya musu kirari da da sune as-salihun sabila da mafi yawa yakan kira su da masu kyakkyawan aiki wanda suka gyara ayyukan innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya khairul bariya su ne wanda suka gyara ayyukansu a nan ne aka ciro wato waɗannan salihai da za ku ji an ce salihi salihi salihi salihi to gyara aiki shi ke sa mutum ya zama salihi samun makamin salihi makami ne wanda yake tsakanin mumini da wali mutum kafin ya zama wali sai ya zama salihi in ya zama salihi sai ya zama wali idan ya zama wali kuma daga waliyi duk makamin da Allah ya zaɓe ya zaɓe shi zai iya bashi na annabta zai iya bashi sai dai a bayan manzon Allah ba annabi ba wani waliyin da ya isa kai annabi ba wani waliyin da ya isa kai sahabi ma kowa ya ce kowane waliyi ne girmansa bai kai girman sahabin manzon Allah ba Shehu Tijjani ya ce, da wata mata da a ce mata da ta zo wajen manzon Allah karɓan kalmar shahada ta zo gurin manzon Allah za ta karɓi kalmar la ilaha illallah sau tijjani ya ce akwai jinjirin da yake goya a bayansa sau tijjani ya ce wannan jinjirin ya ci kuɗubai dubu ya fi waliyai dubu jinjirin da yake bayansa mu sai shehu ne da muke ba mu fifita su akan sahabbai ma ballantana mu fifita su akan annabi ballantana mu ce su Allah ne ba ba anan yake ba duk yanda ake rabi kirakitan a yaƙo wasu kajiran mutane mujirmai mushrikai dan a manna ma masu tafiyan ɗarika ko masu tafiyan tasawuf dan alalata su wannan Allah ya sani kuma su ma masu yin sun sani amma za su je gaban Allah su nananta shi shehu ibrahim din da ake ta magana a kansa ake ta wasu zince masa Allah wasu zince masa kaza a ɗauko littafin sa inda yake shi Allah ne babu wanda suka ce masa Allah ba dai shafe su ba wala ta zuru wani wasu muzura ukura laifin wasu ba shafan wasu annabi isa ma an ce masa Allah amma Allah zai kone isa dan an ce masa Allah yanzu in ka zagi annabi isa domin kirista suna ce masa Allah Allah zai kyale ka to haka na duk wanda ya zagi Shehu Ibrahim dan wai ɗan hakika suna ce masa Allah Allah ba zai bar shi ba Allah ba zai bar shi ba ba shi ta faɗa masa yana da rubuce rubuce da dama na san malamin da a garin nan ya ɗauko littafin Shehu Ibrahim ya ɗaga sama littafin Shehu Ibrahim wanda ya yi akan kabari da sadalu ya ɗaga sama ya ce wannan malami malamin sunna ne na san ba wa'adiyar da ya ɗauko littafi ko Ibrahim annal ilma huwa imam raf'ul malam kenan ya karanta ta ake fitar da fululu na ilma a ciki ɗauki kalkifin ubba ka duba maganganunsa maganganu ne na masu tsoron Allah wallahi da shehu Ibrahim ya kauce ma shari'ar manzon Allah na rana ɗaya wallahi da su sharif sale na mai dubur ba su bi shi ba da su shehu da ba su bi shi ba da su mujibba jilani ba su bi shi ba da su shewa abin fasai ba su bi shi ba da malam na tudu kamar bai fada a gabansa yana masa bai cuci da ya kauce ma shari'a da ba a yi shi ba haka za ki ma shehu tijjani da ya kauce ma shari'a da su shehu ibrahim din ba su bi shi ba ba ku ruwansu da shi mu mu shari'a ita ne ma'aunin mu mu shehi ba ma'auni bane a gurin mu ba bautan jami'a ne ke ba bautan Allah muke ma'auni a gurin alqur'ani da sunnan manzon Allah duk girman shehi idan ya faɗi magana sai mun kwatanta da qur'ani da sunnan manzon Allah in ta dace mu ɗauka in bata dace ba mu furta masa da maganar sa mu mun maganar shehi a gurin mu ba marja'i bai marja'i shine alqur'ani da sunna in ya dace mu ɗauka in ya dace ba mu bari a nan muke masu buluwi kuma suna ce su mabiya shi Ibrahim ne ko kuma su ɗan ɗarika ne Allah ya san su su wa'inda ake magana a kansu su ba su yarda da Qur'ani ba ma ballantana a musu raji me za a ce musu ba su yarda da Qur'ani ba karyata ta suke ba su yarda da hadisi ba karyata ta suke shehin ma zagin su suke yi ba su sallah ba su azumi ba sai dai in muna da dama mu yake su ba kawai sayyidina Ali fa akwai waɗanda suka bayyana suka ce shi Allah ne ya kama su ya ƙona su sai suka ce ya tabbatar musu shi Allah ne tunda Allah ne yake azaba da wuta ya shafi sayyidina Ali bai shaje shi ba bai shaje shi ba Allah ya taimake mu Allah ya kara mana zuwa manzon Allah Allah ya cika zuciyar mu da kaunar manzon Allah Allah ya saka mu bi manzon Allah sau da kafa Allah ya tabbatar da mu akan alkur'ani da sunna na gaskiya kurakuran mu Allah ya gafarta mana abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kure Allah ya ji mana da lokacin da za mu amsa tambayar to bismillah karanta tambayar na'am
tambaya farko yana cewa mala assalamu alaikum da fatan malam ka sha ruwa lafiya wa alaikum salam tambaya na farko yana cewa shi ne kamar haka malam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu ko bai sani ba
wannan tambaya na manzon Allah ya san gaibu ko bai sani ba wannan an shige matakin wannan tambaya ina jin nayi maganganu da suke kama da wannan ajiya babu kuma bukatar na sake maimaitawa sai dai dan faɗi kalma ɗaya zuwa biyu manzon Allah ya san gaibu ko bai sani ba ba abu ne wanda zai ke cikin rukunan da za a tsaye da kai a tambaye ka akan sa ba amma kuma su wanda suke ce manzon Allah ya san bai san gaibun ba ba su da hujjan da har yau suka kawo wanda yake nuna cewa manzon Allah Allah bai sanar da shi abin da kake koye ba eh ba su da hujja ba su da hujja babu dalili duk ilmomin da annabi ya bayyanar babu ilimin gaibu a cikin Allah yakan bada ilimin gaibu makafiri ma ta hanyar istidraji tunda a cikin kawarikul ada muna da matakai guda nawa guda shida akwai karama wanda Allah yake akwai mu'jiza na farko wanda Allah yake ba mu annabawa akwai irhaf wanda Allah yake ba mu annabawa kafin su kai shekaran annabta akwai ma'una wanda Allah yake ba mu salihai akwai karama wanda Allah yake ba mu waliyai akwai istidraji wanda Allah yake ba wa kafirai wanda Allah ya ce inna Allah la yumli lizalimi hatta idza akadahu lam yuflih Allah yana talalama azzalimi in ya rike shi ba zai kubuta ba da aka samu a cikin turawan duniya akwai waɗanda suke bincike su ce yau za a yi ruwa kuma a yi ruwan gobe za a yi ruwa kuma a yi ruwan wannan duka ilimi ne Allah ya sanar da su kuma koyayyen ilimi ne a wajen ka gaibu ne ina ga manzon Allah da ya baka labarin wuta baka san wutan ba ya baka labarin ta ya baka labarin aljanna ya baka labarin me zai zo nan gaba ya baka labarin ƙarshen duniya da alamomin ƙarshen duniya har mashinan da muke hawa annabi ya bada labari gaibu ne ko ba gaibu ba gaibu ne ya bada labarin handset gaibu ne sabila da haka annabi Muhammadu Allah ya sanar da shi wani shashi na gaibu wannan kuma fadlullahi ne girmama shi Allah yayi idan kuma mutum yana son ya shiga cikin yahudu da nasara ne su ne dama suke ƙaryata falalan da Allah ya ba manzon Allah am yaqtiduna naka alama atahumullahu min fadlihi Allah ya tsare na'am
bayansa na gaba yana cewa wai shin da gaske a shin malam zimbas ya kai ai hujja da shi a musulunci saboda ya ji wani ya kawo cewa ai zimbas ya kawo ya yana faɗa cikin littafinsa yana cewa wai duk wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu kafiri ne
to Allah ya tsare mu a wajen wasu bimbas hujja ne amma mu a wajen musulmai kan bimbas ba hujja bane eh ba ba hujja bane a kowane bangare a bangaren kowane ilimi ba hujja bane a dai wajen al'umman musulmi albani ma ba hujja bane ballan tana bimbas albani malamin hadisi ne amma bai kawai da za a ce sahahu albani ko da afahu albani ba wannan babu sahahu kan an gama tun akan bukhari da muslim da makamantansu a cikin sahahu sittin ballantana ballantana ballantana ba to wannan a gurin wasu hujja ne idan kun lura mu a gurin mu ai sha'u tijani hujja ne amma a gurin wasu ba hujja bane to abin da ake bukata shine kai ka rike naka wani ma ka bashi ya rike naka ba sai an yi hamayya ka zagi na wancan shi ma ya zagi naka ba mu girmama fahimtar juna dan baka fahimci abubakar ka ce babu kai dai ka tsaya a yanda kake kar kuma ka ce wanda baya yin irin naka kafiri ne wannan kafir kan shi ya jawo ta'addancin da yake faruwa duka a duniya duk kashe-kashen da ake yi da tada bama-baman da ake yi wallahi tushensa shine cewa musulmi kafiri in ba a yaki kafirta musulmi ba to ta'addanci kana nan tunda duk wanda kace masa kafiri ka jininsa ya halatta kana jiran ranar da zaka bindige shi ne ko ka kashe ne ko ka samu dama a kansa mu fahimci wannan saboda da haka mu a gurin mu ba ba hujja ba a gurin al'umman duniya na musulunci ma ba hujja bane don ban ji ana kawo shi ba sai dai a gurin wanda ya kawo din in hujja ne to shikenan sai ya rike hujjarsa mu ma mu rike namu na faɗa mana Abdullahi ibn Abbas ya ishe mu tarjumanul Qur'an ya dai ce Annabi Muhammadu Allah ya sanar da shi wani ba'adi na gaibu dan haka mun zaɓi Abdullahi ibn Abbas mun bar bin ba kuma sai su rike bin ba an gane ko na'am
tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam da fatan da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam tambaya ta ita ce akwai masu cewa wai ba a salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tahiyya ta biyu sai dai a sai dai a ta daya ina neman karin bayani na gudu
to salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana yin ta a tahiya na, na, na, na, farko kuma ana yin ta a tahiya na biyu duka wannan sunna ne mai karfi a mazhaban shafi'iyya sunna ce mai karfi haka za a mazhaban malikiya sunna ce mai karfi har imam shafi'i yana cewa ya ahla baiti rasulillahi hubbukum fardun min allahi fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaykum la salata lakum yace ya iyalan gidan annabi lallai ku din nan son ku fardun farilla ne min Allah daga Allah fil qur'ani anzalahu a qur'ani ma sai da ya saukar da darajar ku yace inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa yace yakfikum min azimi qadri annakum shafi'i yace ya ishe ku girman daraja ya ku iyalan annabi man lam yusalli alaikum duk wanda yayi sallah bai muku salati ba la salata lahu baya da sallah inji imam shafi dan haka wanda ya ga dama wato in kana da dama kuma hakan ake so kayi atahiya na farko kayi atahiya na biyu wannan duka sunna ne kuma ya tabbata gurin magabata ba laifi bane kayi tahiya a farko kayi tahiya a biyu amma an fi karfafa ma yin tahiyan a tahiyan karshe an fi karfafa ta Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ƙara mana kusanci da manzon Allah Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da mu Allah ya kiyaye mu sharrin zamani Allah ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu akwai wanda da dama suka taimaka mana cikin gudanar da tafsirin Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri kama tun daga mai masallacin nan Allah da waɗanda suka yi ta kawo gudumawoyinsu suna roƙon addu'a Allah ya biya musu bukata Allah ya biya musu bukata albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin ko akwai wani abu ha to Allah ya biya mana bukata alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المحول الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وقدره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم eh sai da rakko din ko to a kwamitin mu na tafsir akwai abubuwan da